إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidul Imam Bukhari a nan anguwar Sonisi domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na al-usulus salasa ko da yake mun kare usulus salasa kin amma mafi yawanci littafin usulu salasa ana hada shi da wani takaitaccen littafi da ake cewa alqawaidul arba duka dai mawallafin su guda ne shine Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yau muna 24 ga watan Jumada ula hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 a wannan majalisin namu mai albarka na tauhidi shine asalin addini tauhidi shine asalin musulunci shine gimshikin musulunci shine wanda idan aka rasa sa an rasa komai idan aka same sa to komai da yardan Allah zai zo da sauki a kamar yadda muka saba a kowace rana muna bude wasu daga cikin kurakuran da muke yi a babi na tauhidi a yau ma daga cikin kurakuran da muke yi a babi na tauhidi akwai faɗin tawakkaltu alallahi wa alaika na dogara da Allah da kai mutane suna faɗin ku ba su faɗi haka ana faɗin haka ai wanga ma mai sauki ne akwai wanda ma zai ce ni da kai na dogara kuma shi har a zuciyarsa yana nuhin babu wanda zai kawo masa dauki in ba ba in ba wannan mutumin ba kenan yana daga cikin abin da ya saba ma idan mutum ma ya kudurta haka malamai suka ce yana ma iya kai ga kafurce ma Allah madaukakin sarki ta daga musulunci domin shi at-tawakkulu min al-ibadat ai mun gani ko a can malam ya zama daga cikin ibadu wanda ba a ma kowa daga cikin su ya zano at-tawakkul tawakkali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minin ga Allah mummunai ya kamata su dogara kuma shi tawakkali ga Allah idan mutum yana da shi to wallahi zai yi rayuwa mai daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kuna dogaro ga Allah yanda ya kamata a yi dogaro da shi ba tare da shakka ba domin akwai kun san da suna dogaro ga Allah amma tare da shakka da kuna dogaro ga Allah yadda ya kamata to da Allah ya arzuta ku kamar tsuntsu in baka gane ba sai manzo Allah ya ce tsuntsu ne ta hudu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu ne zai tashi da sahi bai san ina zai tinkara ya samu abinci ba shi dai zai huta ne kawai duk inda ta samu a can zai tsaya da sahi zai huta ciki ba komai amma kamin ya dawo ciki ya ne ya dauka ciki ya cika to wannan shi ake cewa tawakkalin tsuntsu Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to ya ishe sa mai hikima yake cewa tawakkalna 'ala Allah tawakkalna 'ala ar-rahman inna wajadna an-nasra lil mutawakkilin mun dogara ga Allah domin mun ga rahama mun ga nasara tana tare ga masu ga masu yake da suna ga masu tawakkali ga Allah madaukakin sarki dogaro ga mutane ba abin da yake jawo mutum in ba da na sani ba da ciwon zuciya ka dogara ga alhaji wani in ka aihu zai sai maka ragon biki ka zo ka aihu kuma ka ce ka aihu ya hudo jika biyar ya baka kai da ke tunanin ya sai maka rago na biki ya hudo jika nawa jika biyar in kana tansiyon ai sai ta biyar ku kuma ga biki ya tinkaro za ka yi aure kana tsammanin alajewa ne zai baka jika ɗari kaza sai baka jika goma ya baka uzuri gani shi yasa yake da suna wani mai hikima yake cewa latar kanan na limakhlukin wakun abada mimman tawakkala fi dunya ala Allah wala tamil li siwahu ma hayita faman yarju siwa Allah hawin habluhu wahi yace kada ka taba dogara ga wani mahalici ga wani wanda aka halitta yace ka dogara ga wanda shine mai halittan shine wa Allah yace duk wanda ya dogara ga wani wanda ba Allah ba to ya san kamar ya jingina ga wata giya ce wadda take tsohuwa wadda ta kusa cirewa da ya jingina sai me sai ta cire shine ma'anar wannan Allah ka ba mu ikon dogaro zuwa gare ka dogaro wanda ya cancanta kuma idan an ce dogaro ga Allah ba wai ana muhim ba kada ka kama sababi a'a zaka kama sababi ka dogara ga Allah at-tawakkulu 'ala Allah la yunafi al-akhdh bil asbab shi tawakkali ga Allah kana yin sa ne tare da rikon sababi tare da kudurta cewa wannan sababin da ka kama ba shine zai baka abin ba waye zai baka abin shine Allah madaukakin sarki zamu tashi alqawaidul arba'i alqawaidul arba'u alqawaidul arba'u ma'ana ka'idodi guda hudu shine littafin abinda malai yake nihi shine a cikin wannan littafin ko wannan ɗan ƙaramin ɗan takaitaccen saƙon malam zai gaya muna wasu ƙa'idodi guda hudu ne wanda za su taimaka muna a wajen sanin menene asalin shirka shine ma'anar alkawa'idul arba'u ai kawa'idun arba'atun tu'inu ala ma'rifati shirki haqqal ma'rifa wasu ƙa'idodi guda hudu da za su taimaka maka game da sanin abinda ake ce ma shirka shi ma dai har yanzu lil imami muhammad bin abdul wahab mawallafinsa dai shine imam muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala malam yace bismillahir rahmanir rahim as'alullah al-karima ina roƙon Allah al-karim mai karamci rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an ya tawallaka fi duniya wal akhira ya jibince ka a duniya da lahira ma'ana ya kula da al'amuranka a duniya da lahira wa an ya ja'alaka mubarakan aina makunta kuma ya sanya ka mai albarka a duk inda ka kasance ma'ana wannan addu'a ce malam yake maka kai ɗalibi wannan daga cikin kamar yadda muka gai magabata suna yawan yi majunansu alkhairi na addu'a wa an ya ja'alaka mimman idza u'tiya shakara kuma ina roƙon Allah ya sanya ka kai mai karatu daga cikin waɗanda idan aka ba su za su gode wa idza butuliya sabara kuma idan aka jarrabe su za su yi za su yi haƙuri wa idza ajlaba astaghfara wanda kuma idan aka idan yayi zunubi ya tuno zai nemi gafaran Allah ya tuba ya bar wannan abun sai malai ce fa inna ha'ula'i thalath domin waɗannan abubuwan guda uku unwanu sa'ada su ne asali na yake da suna na as-sa'ada da ake cima as-sa'ada shine rabautuwa a duniya ko samun kwanciyar hankali a duniya ana gane da kyau wannan abubuwan guda uku duk wanda yake da su to zai rabautu a duniya na farko shine ash-shukr na biyu asabru na uku kathratul istighfar na harko muka ce godiya ko me Allah yace la in shakartum la azidannakum idan kuka idan kuka gode mini zan mi zan kara godiyar Allah tana sa Allah ya rika kara ma mutum rishin godiyar Allah shi yake jayo Allah ya kyale mutum na biyu shine mai haƙuri hausa suka ce haƙuri maganin zaman duniya ko wannan shi ne kenan wani mai hikima ke cewa sabru na ja'aluhu rafiqa durubina fa huwa dawa'u li illati al-azman ka sa hakuri ya zamanto maka shine jagoranka yace domin shi hakuri shine maganin duk wata cuta ta duniya akwai cutar da hakuri baya maganin ta ana gane da kyau ko wannan shine kenan in kana fama da rashin lafiya in kai hakuri dai cikin biyu ne in ma rashin lafiyan ya warke ko kuma ka sai ka bar rashin lafiyan ko ko ba haka ba in ka mutu ai ka bar rashin lahiyan ko can sai ya kama wani to kaga hakuri dai a karshen ta dai me yake da suna shine babbar mahuta a duniya kuma shi hakurin nan ba wai bin Allah ba hatta ma zama da mutane sai kai ne sai ka yi haƙuri shi Allah ce shi sa Allah ce wanzu Allah wani rabbika fasbir game da bautar ubangijin ka sai ka yi haƙuri na uku shine al-istighfar yawan neman gafara duk wanda ya lizinci yawan neman gafara wallahi zai ga budi a rayuwarsa kuma zai samu kwanciyar hankali mafi yawan talakawa da kake ganin cikin kunci wallahi in ka lura ba su da yawan azka ba su da yawan yawan istighfari ni na daga cikin abin da lura da shi wanda naga sun yi yawan istighfari su ne masu kuɗi kaga sun yi ka kusanci da Allah kuma sun yi ka jin daɗin zaman duniya kai kun babu daɗin duniya kun babu kusanci daga ba babu kusanci ya Allah bi babu ba uwa ba riba ko wannan shine kenan Allah madaukakin saki ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara an taba tambayar al-imam ina tsamani ibnu qayyim kusan mutum goma suka zo suna masa tambayoyi a majalisin sa suna ka masa koke akan ya musu addu'a wanga yazo yace ina fama da rishin aihuwa amin addu'a sai ce je ka ta yawan istighfari wanga yace talauci nake je ka ta wanga yace rishin lafiya je ka ta istighfari wanga yace kariyar arziki je ka ta istighfari sai da karshe aka ce masa wai me yasa duk wanda yazo ya kawo maka matsala sai ka ce je ta istighfari sai ke masa a ku ji me Allah yace ba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dadin duniya gaba ɗan shine dukiya da mi da ayyaku da kuma gonaki da gidaje to a cikin wannan ayar Allah yace in kuna son wannan gaba ɗayan su ku lizanci mi ku dauki istighfari istighfari kun ba kai ta hudi bane zalla sha ka rika fadi kuma ka rika aikatawa ka a zo kana istighfari kuma kana shashancinka misali mata mace za ta yi gigar ko za ta yi zagi ta ce astaghfirullah in ba dan kan kaza ba ana gane da ke ko wanga ba istighfari ne tsakani da Allah ba Allah Allah ya muna rahama wannan mukaddima ce malam yayi ko mun dan tsawaita bayani dan saboda muhimmancin wannan abubuwan guda uku da malam yace muka ce mi hakuri da mi da godiya da kuma mi da kuma yawan istighfari malam yace i'lam arshadaka Allahu li ta'ati ka sani Allah ya shiryar da kai zuwa ga biyayya a gare sa annal hanafiyata lalle al hanafiya millata ibrahim ma'ana lalle shi musulunci tafarki ne na annabi ibrahim shine asalin wanda yazo da musulunci an ta'budallaha kuma shi wannan musuluncin da ake cewa al hanafiya shine ka bauta ma Allah mukhlishan lahu din kana mai tsarkake masa addini kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukaki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma ban halicci aljannu da mutane ba sai dan su bauta mini yace fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi idan kasancewa Allah ya halicce ka ne dan bautar sa fa'alam to kasan da cewa ha anna li ibadata ita ibada la tusamma ibadatan ba a ce mata ibada illa ma at-tauhidi sai tare da tauhidi kasan ibada ba a ce mata ibada sai tare da me yi tare da tauhidi kama anna salata la tusamma salatan illa ma at-tahara kamar yanda sallah ba a ce mata sallah sai da arwalla sai da tsarki fa idza dakhala shirku fi ibadati dan haka idan shirka ta shiga a cikin ibada fasadat to tana lalacewa ma'ana wannan ibada tana lalacewa kal hadasi idza dakhala fi at-tahara kaman hadasi idan ya shiga a cikin tsarki ma'ana mutum ne yake da arwalla sai ya yi hutsari ko ya yi tusa a rola tana nan ta lalace to shi ne shirka idan ta shiga a cikin aiki tana mi tana lalata aiki kuma kowanne irin aiki shi ne matsalar shirka ita cikin komi tana shiga yanzu don kana karatun ƙur'ani sai ka yi iska ka yi tusa karatun ƙur'ani ya lalace bai lalace ba amma kana karatun ƙur'ani sai kai shirka karatun ƙur'ani ya mi ya lalace da shi da sallolin da kai gaba ɗaya da sadakoki da duk sun lalace shine matsalar shirka ita komi lalatawa take yi kishiyar sauran ayyuka waɗanda wasu ibadu ne suke lalatawa banda me banda wasu mala yace fa idza arafta anna shirka idza khalata al-ibadata afsadaha to idan kasancewa ita shirka idan ta cakudu da ibada tana lalata ta wa ahbata al-amala kuma tana lalata aiki wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nari kuma ma'abocin shirkan zai kasance daga cikin masu dawwama a cikin wuta arafta anna ahamma ma alayka to ashe zaka gane cewa lalle mafi muhimmancin abin da yake akan ka huwa ma'rifatu zalika shine wannan abu shine sanin wannan abu mana idan ka san hatsarin shirka to kenan ya kamata a ce mafi girma abin da zaka kula da shi sanin micece ita mi micece ita shirka shine abin da yake nufi la'allaha an yukhallisaka min hadhihi shabaka domin mai yiwa idan ka san wannan shirkar Allah ya kubutar da kai daga wannan matsalar ta shirka wahiyar shirku billah ita ce shirka da Allah alladhi qala ta'ala fihi shirkan nan wanda akan ta Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafartawa ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai dai yana gafarta abinda bai kai wannan ba ga wanda ya so ana gane da kyau ko dullahin da kai ma Allah in ka mutu Allah yana iya yafe maka amma ita shirka ita wannan Allah baya yafe ta kenan hatsarin ta ya kamata a ce kai kokari ka san ta yace wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaida yace shirkan nan ba za ka san ta ba sai ka san waɗannan ka'idodin guda hudu ma'ana za ka san shirka ne ta hanyar ka'idodi guda nawa guda hudu zakaraha Allah ta'ala fi kitabihi wanda wannan ka'idodin guda hudu Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin mi a cikin littafin sa abinda malaki ne anan wannan duka shahida ce yace shirka ita take lalata aiki duk aikin da mutum zai yi a duniya in dai har akwai shirka ta tare da shi to wannan shirka tana lalata wannan aikin to sai ya ce ita shirkan nan za ka santa ne ta hanyar sanin wasu abubuwa guda hudu wanda dama su ne asalin sunan mi sunan littafin ko alkawa'idu al'arba ƙa'idodi guda hudu yana daga cikin abin da jina mun hatsarin shirka shine umar wataran yana tahiya sai ya haɗu da ɗaya daga cikin rahabaniyawa kun san wasu waye rahabaniya su ne leshek an san leshek wanda suke iglis wannan yan iglis kinna masu sa hijabi kun san da kaga kirista da hijabi to mafi yawanci su ne leshek kinna ana gane da kyau ko in maza ne za ka gan suna masa jallabiya kun ba su tahiya da takalmi dan annabi isa har ya rasu bai bai tahiya da takalmi kun ba su aure dan annabi isa har ya mutu bai aure ba ana gane da kyau ko kuma sanan ba su kwana saman shehida ana gane da ke ku ba su saman matala ba su kwana saman matala ana gane da ke ku ba su sa tsadaddin kaya sannan kuma ba sa kwana gida na suke kwana iglis wajen ibada wannan su ne rahabaniyawa ta umar ya taba ganin wani irinsu irin wanda su to shi mutumin ya tsoho ma sosai yana wannan rahabaniyancin mutumin ya tsoho tugub-tugub da ka gan shi sai ya baka tausai umar na ganin shi yana ibada irin tasu wannan sai umar ya hushe da kuka sai aka ce masa a mi annan kuka kuma yake da suna ya khalifa mi annan kuka ya amiral mu'mini mi annan kuka ga wannan mutumin wanda yake kahuri sai ya ce kukan da nake shine na tuna faɗin Allah maɗaukakin sarki ne aminatun nasiba wujuhun yau ma'idin khashi'a aminatun nasiba wasu fuskoki za su tashi a ranar alkiyama suna ƙasƙantattu Allah ya ƙasƙantar da su su ne kuma wanda suka yi aikin banza aikin wahala a nan duniya ana gane da kyau ku sai ya ce domin ibadar da suke yi da a ce dan Allah ne suke yi babu shirka a ciki da ibadar ta ne ta amfani su amma kasancewar ibadar da suke yi duk mutane da masu kyakkyawan ɗabi'u suna son alkhairi suna yawan sadaka ya ce amma sai dai ibadar da suke ba dan Allah suke ba shirka suke a cikin ibadar sai kasance ibadar ba ta mi ba ba ta amfani su ba ana gane da kyau koyi ce shine tausan da suka bani suna ta ba kansu wahala alhali kuma aikin banza suke yi tura agwagwarwa ruwa aikin banza suke yi a rolla da fitsari ana gane da kyau ko wannan shi ne kina a takaice ne ma masu girma yanayi na mana hatsarin shirka ga yadda take lalata aiki kuma take sa mutum ya ta asara yana ta ganin yana yi alhali aikin banza yake yi to malam yace zaka san shirka ta hanyar wannan ka'idodin guda hudu alqaidatul ula ka'ida ta farko an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine ka san da cewa kahoran da manzon Allah ya yaka muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-mudabbir sun tabbatar da cewa Allah shine mahalicci kuma shine mai jujjuya al'amurra wa anna zalika lam yudkhiluhum fil islam amma wannan kin kawai bai shigar da su a musulunci ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard kace wa yake arzuta ku daga sama da ƙasa amman yamliku sam'a wal absara kuma wane ne yake mallakar ji da gani ma'ana wane ne muku ji da gani da kuke da kuke amfanuwa da su wa man yukhrijul hayya min al mayyit kuma wane ne yake hitar da alhayi rayayye min almayyit daga matacce ma'ana zaka ga mace ta mutu amma kuma an hiddo da daga cikin cikinta ana gane da kyau ko wa yukrijul mayyita min alhayy kuma yake hutar da matacce daga rayayye kaga mace ta aihu abin da ta aihuwa ya zo bare bare kenan ita rayayya ce amma ta aihu ta aihimi ta aihi matacce akwai motar fasara da ake shine rayayye ya aihi matacce shine musulmi ya aihi kahuri matacce ya aihi rayayye shine kahuri ya aihi me ya aihi musulmi wannan shine kenan wa man yudabbiru al-amra kuma wani ne yake jujjuya al'amura na duniya kahurai ne fa aka ma wannan tambayar fa sayaquluna Allah Allah yace to da sanu zasu ce maka Allah ne Allah ke yin wa'annan abubuwan sai manzo Allah ya ce faqul idan suka ce maka eh haka ne Allah ke yin wannan faqul ka ce musu afala tattakun to me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba ku bauta mishi sai ku ruka bauta ma wani wanda ba shi ba wannan maganar me take nuhi shine kahurai ma hatta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa waye mahalicci waye mai arzitarwa waye ya halicci sama waye ke jujjuya al'amura na duniya Allah sun yadda da Allah ne ke wannan kenan sun yadda da tauhidul rububiyya matsalar inda take su bu su yadda ba a ce kuma Allah shi kadai za a bauta ma aj'al al alihata ilahan wahida yanzu a ce duk allolin da ke gare mu bar su mu bauta ma Allah shi kadai sun yadda da Allah amma wajen bautar ne aka samu ne aka samu ne aka samu matsala ana gane da kyau ko kina wannan sai nuna maka wai shi kahurci ba wai kawai ka ce ba ka yarda da Allah ba ne ko da ka yarda da Allah ba ka tsira ba sai ka yi na biyu shi ne tauhidu al'uluhiyya mana sai ka bauta ma Allah sai ka yarda da ba wanda ya cancanta a bauta ma sai wa sai Allah alƙa'idatu saniya ƙa'ida ta biyu annahum lallai su abdamiru ya udu ilal kuffar lallai su kahurai ya kuluna suna cewa ma da'aunahum ba don komai muke roƙonsu ba ma'ana ba don komai muke domin a addu'a akwai lokacin da ke zamantowa da ma'anar ibada ba don komai muke bauta ma gumakan nan namu ba wata wajahna ilaihim kun muke fuskanta zuwa gare su illa li talabil qurba sai don neman su kusantar da mu zuwa ga Allah wa shafa'a kuma su cece mu a wajen wa a wajen Allah madaukakin sarki fa dalilul qurba dalilin kusancin nan da suke faɗi ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wallazina takhazu min dunihi awliya'a wa'anda suka riki mashibin koma bayan Allah suna cewa ma na'buduhum ba dan komai muke bauta ma wa'annan allolin ba wanda ba Allah ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa inna Allah yahkumu bainahum lalle Allah zai hukunci a tsakanin su fi ma hum fihi yakhtalifuna a cikin abin da suka samu sabani a cikin sa inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffar lalle Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci kuma kahuri an gane wannan nuktar da kyau ma'ana daga cikin dalilin da kahurai suke badawa na bautar gumaka da wasu abu da suke bauta ma wanda ba Allah ba shine suna cewa wa'annan abubuwan da muke bauta ma muna bauta musu su ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah domin su mutanen kirki ne domin duk gumkin da ake bauta ma sai ka samu a tarihin sa mutumin kirki ne misalin lata da uzza labarin mutanen kirki ne misalin gumakan da mutanen annabi nuhu suka bauta ma mutanen kirki ne la tadarunna waddan wala suwa'a wala yawusa wa yauka wa nasra duk mutanen kirki ne kamar yadda a yanzu zaka samu wasu wasu mutane sun rike wasu shehunne ko wasu malamai suna roƙon su a dan me yasa suke bauta musu dan me yasa suke roƙon su dan su isar da roƙon su zuwa ga wa zuwa ga Allah madaukakin sarki har aka samu wani shehu dan Nasiru Allah gane da kyau ko ai kun san labarin ku wai wannan kuma gashi na ko yanzu ka nemi bidiyon za ka same ta karara wai me yake da suna wani malami ne ya zo tare da ɗalibin shi za su tsallaka teku sai malamin ya ce masa in za mu hau tekun nan ka rika roƙo ka rika kirana ya ce shehu nasiru shehu nasiru shekh nasiru shekh nasiru malam nasiru ma'ana malam nasiru ka cece ne malam nasiru ka cece ne kakka kira kowa in ba ni ba sai suka hau suna hawa teku sai ya fara yana ta faɗin malam nasiru malam nasiru malam nasiru yan sai da aka yi tsakiyar teku wai sai a ba shi ɗan ba ya ce sai wani mutum sai ya kira allah ya ce ya Allah Allah ka tseratar da mu daga wannan ruwan Allah ka tseratar da mu daga yana faɗin Allah Allah sai ya lume a cikin ruwa shehu na ta tahiya ko da waiwa ya ce ga kai ina muridin nan ina ɗalibin nan sai ga ana ɗago hannu sai sauri zo ya jawo shi ya ce ya haka yi ba na ce ka kira suna na ce ai ina cikin kiran sunan ka sai wani wani zo ya ce mini ni wawa ne kai kana kiran Allah ni kuma ina kiran ka ni ma ai in kira Allah kai tsaye ba sai na kira ka ba shi ne ina kiran Allah kawai sai na lume a ƙasa ya ce ayya ai baka kai wannan matsayin ka kira Allah a wannan wurin ba akwai wauta ko babu wauta a wannan shi ne kenan abinda suke nihi kenan ke su a bauta musu su za su isar da bautar zuwa gawa zuwa ga Allah alhali ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون wani daga cikin mutanen kawai ne zuci ya rasulallah a ƙaribin rabbuna falunajihi an ba'idun falunadihi wai ubangijinmu kusa yake mu rika zuwa wurin shi muna kai bukatanmu ko a'a nesa yake inda za mu yi addu'ar mu yi ihu yadda sautin mu zai kai a kunnuwansa sai Allah ya saukar da aya idan bayuna suka tambaye ka game da ni ka ce mi ka ce musu a kusa nake ina karba kiran mai kira idan ya kira ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aka tambaya bai ce ba a ku zo ku ga mini bukatar ku ni zan mi zan isar da bukatar wajen Allah to kun gani balle kai wani wanda ba a ma san cikakken tarihin kai yake ba ana ma shakka game da game da wannan karamar taka da kake nunawa wannan shi ne kenan a takaice dai wannan me yake nuna muna ashe wannan abin da wasu suke ma malamansu irin abin da kahuran zamanin manzon Allah ne suka mame suka ma gumatansu wa dalilu shafa'a dalili na ceto qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa ya'buduna min dunillahi kuma suna bauta ma wani koma bayan Allah suna cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna bauta ma wani koma bayan Allah abunda ba zai iya cutar da su ba wa la yanfa'uhum kun ba zai iya amfanar da su ba dan me yasa aka ce ba zai cutar da su ba zai amfanar da su ba domin duk abin da ake bauta ma ɗaya cikin biyu ne imma ana bauta mishi ne dan tsoron shi ko ana bauta mishi dan kwaɗayin wani amfani ana gane da kyau ko wannan shine kenan kawar misali masu bautar wuta abin da yasa suke bautar wuta suka ce su a ra'ayinsu abin da ya kamata a bauta ma shine abin da aka yi tsoro sai suka ce to aiko babu abin da yake ban tsoro a duniya kawar me kamar wuta sai suka ɗauki wuta a matsayin Allah kawai masu bautar aljannu a ai ba abin da yake kama ba abin da yake ba da tsoro a duniya kawar me domin ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba ana to bari mu bauta musu don su ba mu lahiya Allah gane da kyau ko to wannan shi yasa aka kawo abubuwan da ba sa iya cutar da su kun ba sa iya me ba sa domin gumki ne gumki amfanin mi zai maka cutar da kai kin mi zai yi sai dai ka zama to mishi ma ya zama nauyi gare ka ko in cutarwa ma ne kai za ka cutu domin in ka tunkuɗe shi ya faɗi shi kenan sai tarwatsi wa yaquluna haula shafa'una inda Allah kuma suna cewa wa'annan su ne wanda za su cece mu a wajen Allah kun shi guma kan fa wai su ne za su cece su a wajen wa a wajen Allah haka su ma masu bin shehunne masu bin wasu malamai za su ce a'a muna muna bin shehuwa ne dan saboda yami mu cece mu ana gane da kyau ko amma akwai wanda ya musu alƙawarin zai zo da aljihu riga mai aljihu dubu kaza ya sa su a cikin aljihu ya tai da su Allah gane da kyau ko wa shafa'atu shafa'atani malam yace kuma ceto kala biyu ne shafa'atun manfiya abinda ake cewa ceto shine tseratarwa kun sa akwai wanda Hausa su ta yanya mai ce ko ba kowane irin kalma suke suke gane ba ceto shine tseratarwa kamar yanzu misali polis ya kama ka sai a samu wani minister ya zo ya magana sai a sake ka a kinan wannan minister kin yami ya cece ka daga hannun daga hannun polis wannan shi ne ma'anin wannan shi ne ceto kenan ceto kala biyu ne shafa'atun manfiya ceto wanda ake korewa wa shafa'atun musbata da ceto wanda yake tabbatacce ma'ana ceton da babu shi ƙarya ce kawai ake da kuma ceton da iya akwai shi tabbat fa shafa'atul manfiya ceto wanda yake korarre ba zai tabbatu ba ma kana tutlabu min ghairillah shine duk ceton da ake nema ba daga wajen Allah ba fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah a cikin abun da babu wanda yake iya maka shi in bawa ba in ba Allah ba waye da sai cece ka daga wuta a Allah ne kawai da sai cece ka daga wuta kenan ba za ka taba neman ceto daga wuta daga wa ba daga wani mutum daga wani halitta wanda ba Allah ba ko annabi ko mala'ika kowa ba a neman ceto daga wuta a wajensa in bawa ba in ba Allah ba amma polis sun kama ka wannan ana iya kana iya kasan wani babban mutum a kirawo shi ya zo ya ceto ka domin irin wannan abu ne wanda mutum yana ne yana iya ba amma tseratarwa daga wuta ko sawa aljanna wa ya isa ya sa ka aljanna Allah shi wanda ma kake roƙon ya tseratar da kai daga wuta mai yiwa shi kin ma dan wuta ne in hutsari banza ne ka za ta yi makanta ko wannan shine kenan والدليل قوله تعالى دليل فدن الله مدوكaki ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzika ku qabla an ya'ti yawmun kamin wani ne yazo la bay'un fihi wala khulla wanda babu kasuwanci a ciki wala khulla kuma sannan babu wata soyayya ko abokantaka wala shafa'a wanda kun babu ceto a cikin sa ana gane da kyau ko والكافرون هم الظالمون كما كافري سوني الظالمين wannan ayar ta kore ceto a ina a ina a ranar lashi a ranar tashin alkiyama malice wa shafa'atul musbata ceto wanda yake tabbatacce ma'ana ceto wanda zai yiwu a ranar alkiyama hiya allati tutlabu min Allah shine ceton da ake roko daga wa daga Allah madaukakin sarki ah Allah ka tsiratar da mu daga wuta kaga ka roƙi mai tseratarwa daga wuta ana gane da kyau ko amma wai wani mutum ya zo ya yi diskur ya zo ya yi bayani ya yi bayani ya ƙare ce jama'an da suke dama na gaba ɗai na gafarta musu sai su ta dariya suna suna kuwa su kuma wannan a ceto ku kuma sai wata shekara sai su hushe da kuka su aza hannu saman kai ni ban ga ƙidahomanci kai wannan ƙidahomanci ba ana gane da kyau ko ba a taba jin manzon Allah ya ce ya yahi musu ba idan suka ce sun yahi ma mutum suna nufin mi za su tashi ina za su tashi aljanna ba manzon Allah bai taba ce ma wani zai tashi aljanna ba sai dai ya ce ina maka bushara da sako ya zo daga Allah akan cewa kai dan ina ne kai dan aljanna ne wannan shi da kira ko mutum goma nan da aka ce an musu bushara da aljanna ba wai manzon Allah ne ba su aljanna ba wai ba su aljanna Allah ne ba su aljanna yace wa shafi'u mukrimun bi shafa'a shi wanda zai ceto ma a ranar da in ka ji an ce a ranar alkiyama wanda kaza zai yi ceto ko masu nau'in kaza za a ba su yi ceto to mukrimun ne bi shafa'a kamar su an girmama su ne aka ba su ceton zan zo in baku misali wanda za ku ganewa wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa amalahu ba'da al idni shi kuma wanda za a ma ceton shine wanda Allah ya yarda da shi ya yarda da maganarsa da aikinsa bayan ya yi izini shi ma kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce man zalladi ya shafa'u inda hu illa bi izini wa ya isa ya ceto a wajen Allah in ba da izininsa ba abinda mali yake so ya nuna muna ceton da yake tabbatacce shi ma ceto ne wanda Allah kawai zai yi shi amma Allah zai girmama wasu ne sai ya ba su damar su yi wannan misali yanzu an yi composition ne an yi jarrabawa sai waɗanda suka zo uku na farko sai aka ce to za a ba su sakamako na musamman yanzu idan aka zo ba da sakamakon sai malamin ya kira wasu manyan mutane ce wane kaza sarki shi zai ba na farko sakamakon shi shi ba sai ba na farko kyautar shi wane shi zai ba na biyu kyautar shi wane shi zai ba na uku kyautar shi yanzu da suka zo suka mika wannan kyautar su ne suka bayar da kyautar a su suka bayar da kyautar a ba su suka bayar da kyautar ba a su girmama su ne aka yi aka ba su damar su isar amma asali waye ba da kyautar direction ko kuma shi mushen shi ne ba da kyautar ban san ko ana gane da kyau ba ko kuma a asali aikin su ne ya ba su mi ya ba su wannan kyautar ban san ko ana gane da kyau ba wannan shine abin da zai faru misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man me yake da suna man qara alqur'ana wa amila bima fihi abashi ba duk wanda ya haddace alqur'ani ya aiki da shi za a bashi ceton mutum 25 ko 24 yana tsammani daga cikin danginsa ba ana nufin zai tsamo su daga wuta ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya so ya gafarta musu sai ce wane je ka hiddo wane da wane da wane daga wuta kamar kai an girmama ka ne ta hanyar ka su hito amma asali wa ya huddo su Allah maɗaukakin sarki shi yasa ma shi yasa nan mai Allah ya ce wa ya isa ya ceto a wajensa in ba da ni ba ba da izinin sa kenan duk wanda aka ceta da izinin wane ya kasance da izinin Allah wanda suka yi ceton kama an girmama su ne an ba su wannan shi yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce zai yi ceto ai ba ganin daman sa bane zai yi waye zai bashi wannan ceton Allah ne zai bashi shi yasa ceton ma tun nan manzon Allah yace a roƙan mishi duk in ka ji an yi kiran sallah ka ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'ima idan zuwa karshe wannan addu'ar da kake kaman kana roƙon Allah ya ba manzon Allah menene damar ceto ana gane da kyau wannan shine gina a takaice dai abinda wannan yake nuna muna babu wanda ya isa ceci wani daga wajen a gaban Allah maɗaukakin sarki in ba da izinin wa ba in ba da izinin Allah ba kuma izinin Allah zai kasance ne bayan ya yarda da kai wannan shi ne kenan wallahu ta'ala alam mali ce alqa'idatu salisa qa'ida ta uku annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam zahara ala unasin lalle manzon Allah ya bayyana akan wasu mutane mutafarriqina fi ibadatihim wanda sun kasu kaso daban-daban a cikin ibadarsu minhum man ya'budu al-mala'ika daga cikin su akwai masu bautar mala'iku wa minhum man ya'budu al-anbiya'a daga cikin su akwai masu bautar annabawa was-salihin da mutanen kirki wa minhum man ya'budu al-ashjara kuma daga cikin su akwai masu bautar itatuwa wal ahjara da duwatsuna wa minhum man ya'budu ash-shamsa wal qamara kuma daga cikin su akwai masu bautar rana da wata wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma gaba ɗayansu manzon Allah ya yaƙe su wa lam yufarriq bainahum bai raba tsakanin su ba abinda wannan magana take nufi shine ita shirka ba ta da bambanci da mai bautar mala'iku da mai bautar shehunnai da mai bautar mutanen kirki da mai bautar tauraru da mai bautar itatuwa da mai bautar gumaka da mai bautar rana duk uwa su ɗai duk mi suke yi shirka suke yi dukkan warja ce duk ila ce ake ce ma ba'u ana gani da kyau ku ji hausawa ke nan ba su da bambanci dukkan su mine ne mushirikai ne don haka yanzu don haka don mutum ya ce ma nasaru arna ko yahudawa ko maguzawa don ya ce musu arna bai kuskure ba dukkaninsu arna ne domin dukkanin su suke yi shirka suke yi wancan wa suke bauta ma annabi isa suke bauta ma annabi kaji duk da annabi ne suke bauta ma amma kuma menene mushrikai ne domin Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina an sa ahlil kitabi yahuda da nasaru wal mushriki da mushrikai na zamanin manzo Allah masu bautar me masu bautar gumaka ana gane da kyau ko wannan kenan me yake nuna shirka duk shirka ce ba ta da wani bambanci da wadda ba ita ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kun fadin Allah madaukakin sarki wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun kuma ku yaƙe su dan kada fitina ta kasance fitina ana ita ce shirka ma'ana ku yaƙe su har sai ya kasance sun bar shirka wa yakuna idan kuma aka ce yaƙi ba dole ana nuhin kashi kisa ba kawai domin alqital da larabci ba wai yana nuhin kisa ba kawai a'a yaƙi idan kuma aka ce yaƙi hatta da hausa za ka ji mutum ya ce ai sai da na yaƙi zuciyata a takobi ya luma mata zuciyar tasa takobi ya luma mata ha ana gane da kyau ko yanzu ba ana cewa yaƙi da jahilci ba takobai ne ake zuwa a ta yaƙi da jahilci me ake ma mutane koya musu shi ne ake kunga wannan suna cikin kalmomin da kalmomin da makiya addini suke ɗaukowa su ce ai addini kawai ta'addanci ne a cikinsa ku ji ana ƙatu hadisi ma manzo Allah ya ce umirtu an uqatilan nasa an umurce ni in ta kashe mutane kaji ƙarya uqatilan nasa ai in yaƙi mutane in yaƙi mutane kun ba dole ba kisa bane kawai yana daga cikin yaƙin mutane ne yaƙin kwakwalwarsu ma'ana waye musu da kai da za a yi menene yaƙi ne yana daga cikin yaƙar mutane shine me nuna musu abu kaza da suke kuskure ne ko kuma taimaka musu ko kuma mi mu'amalantar su da mu'amala mai kyau don saboda su gane ga abin da yake daidai kuma haka manzon Allah yayi kinan da aka ce nan ku yaƙe su har sai ya kasance babu shirka ba wai ana nufin kawai a zo ai ta kashe su ba don manzon Allah yayi rayuwa a Madina yayi rayuwa da Yahudawa yayi rayuwa da Nasaru kuma yayi rayuwa da mushrikai kenan wannan me yake nuna muna ashe abinda ake yayata na addini meke sun addinin musulunci a ta'addanci mai faɗin wannan yana faɗi ne da wata manufa amma ba dai asalin abinda musuluncin ya ce ba Allah ya ce ku yaƙe su har sai fitina ba ta kasance ba ku ji shirka daga cikin sunan shirka ana ce mata me fitina kuma shirka ita ce fitina mafi girma wa yakuna ad-din kulluhu lillah addini ya kasance gaba ɗayansa na Allah ne in mun kare wani ya mini tambaya me yasa aka ce shirka ita ce fitina mafi girma ba wai dan mu sani ba wani ya rike mini wannan tambaya dan mu fara da bayani akai wa dalilu shamsi wal qamari dalilin rana da wata kuma ma'ana dalilin da yake nuna rana da wata dukkanin su ba a bauta musu kuma masu bautar su mushrikai ne qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa min ayatihi al-lailu wan nahar yana daga cikin ayoyi ma'ana alamomin da suke nuna tabbas akwai Allah madaukakin sarki al-lailu wan naharu dare da yini washamsu wal kamaru da rana da wata la tasjudu lish-shamsi dan haka kada ku yi sujada ga rana wala lil kamari ko kuma ga wata ma'ana kada ku yi bauta ga rana ko ga wata wa dalilul mala'ika dalilun mala'iku qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wala ya'muru wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba su annabawa ba sa umurtar ku ku riki mala'iku ko kuma annabawan makaran kansu arbaban ai abubuwan bauta kuma bayan Allah ma'ana wannan raddi ne akan yanda yake da suna nasaru da suka rike annabi isa a matsayin ne abin bauta shine Allah ya ce annabawan Allah ba za su taba umurtar ku da ku bauta mala'iku ba kuma ku bauta musu wa dalilul anbiya dalilin dalilin kuma cewa hatta annabawa in ka bauta musu aikin banza ne kai qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam kuma a yayin da Allah yace ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi shin kai ne kace ma mutane ittakhiduni ku rike ni wa ummi da ma'aihiyata ilahaini min dunillah abun bauta biyu kuma bayan Allah qala subhanak sai annabi Isa yace tsarki ya tabbata a gare ka wannan ita kace ma jumla al-i'tiradiyya a cikin balaga mun taɓa bayanin ta a cikin tafsiri asalin maganar shine qala ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ayya allah baya cancanta a gare ni in faɗi abun da ba ni da ban cancance sa ba ma'ana ai bai dace a gare ni ba ma in faɗi abun da ban cancance sa ba me ma'ana abun da bai cancance sa ba bauta in kuntu qultuhu faqad alimta kuma dama idan har na faɗi wannan maganar ya allah ai ka sani alhali tambayar da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai eh ya ma annabi Isa a balaga ita ake ce ma al-istifhamu at-taqriri ma'ana tambaya ce dan a tabbatar da cewa shi bai ce ayi abin ba ba wai dan Allah bai sani bane ana gane da kyau ko wannan shine kenan ya Allah in ai na faɗi wannan dama ka sani ta'lamu ma fi nafsi domin ka san abin da yake cikin rayuwata wala a'lamu ma fi nafsi kuma ni ban san abin da yake cikin rayuwarka ba innaka anta allamul ghuyub domin lalle kai Allah allamul ghuyub ne mai yawan sanin abin da yake boye ne wannan kalimar ku dibeta wanda suka san balaga sun san an samu taukidi kusan guda uku zuwa hudu innaka lalle kai anta damiri da aka ƙara ƙara ƙarfafawa ce ta biyu allamu shiga ce ta mubalaga guyo abubuwan da suke ɓoye ƙarfafa magana ce wadda da larabci da kaji an faɗi wannan abin to ana nuhin abu ne wanda yake da ƙarfi kun babu tantama a kan abkuwarsa ma'ana lalle kai allah masanin abubuwan da suke ɓoye ne ko allah bai sani ba alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا duk abin da yake sama da ƙasa Allah ya san shi mutum biyu da za su kasance to Allah na uku ne ƙasa ga haka ko sama ga haka Allah yana tare da su kuma Allah masanin komai ne shi yasa al-Imamu al-Imamu Ahmad bin Hanbal akwai baiti na sai yake cewa إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما أخفى عليه يجيب إذا كسامو كنك أكي كدي to kada ka yi tsammanin ba mai ganinka ka san da wa yana ganinka Allah yana ganinka yake kuma kada ka taba tsammanin Allah yana rabkanuwa ma'ana yakan iya shagaltu da wani abu ya manta da wani abu yake a'a kuma kada ka taba tsammanin akwai wanda zai yi kokarin boye masa kuma ya boye masa ana gane da kyau ko shine wani wani mutum ya zo a wajen wani malami ya ce masa ni ina so in yi abu kaza in yi abu kaza ya zana mushi irin sabon Allah da yake so yana so sai ya yi su kuma sannan yana so ya samu aljanna sai ya ce masa aha kana so ka sha giya ka bi 'yan mata ka yi kaza kuma ka ce kana son aljanna ya ce to hakan tana iya ta kasance amma wanda sharaɗi sai ya zana mushi abubuwa guda biyar yace daga cikin abubuwa guda biyar daga cikin abubuwan da ya zano masa yace masa shagirka bi'an matanka yi abin da kake so kuma zaka samu aljanna amma da sharadin kamin kai waɗannan abubuwan kai kokarin ganin ka boye ma Allah dan hudin ya gani akwai matsala sai ce a mala a Allah nan ko ana iya boye ana iya boye mishi yace a kai da ba iya boye mishi ko yace to wata dama kake so a baka ya za a yi Allah yana kallon ka kana yin kaza kana yin kaza kuma ka yi kuma ka zo ka isko shi ka ce aljanna shi kake so ana gane da kyau ko ma'ana ne ma masu girma ko da yake mu kasance masu almuraqaba masu tunawa da cewa wa yana ganin mu Allah yana ganin mu Allah ka ba mu ikon jin kumyarka mafi yawancin mutane yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah in mutane na ganin sa ba zai iya wani sabon Allah ba in cikin mutane yake ba zai iya kunna waya ba ya kalli bidiyo kallon na batsa amma in shi kadai ne a cikin daki zai iya budewa ya ta kallo ana gane da kyau ko mai yiwa ma har sai ya tuna da Allah amma duk da haka kuma ya daure ya tsaye akwai cin huskan da yake wannan ka Allah ma na da hakuri wai wanda shi maka idanu kuma ya ce kaka kalla kuma kana kallo kuma ka tuna da shi maka idanu kuma ka ci gaba da kallo amma kuma ya kyale ka Allah ka muna rahama Allah ka sa mu hi ƙarhin zuciyoyinmu ba abin da yake sa wannan kamar son zuciya a takaicin wa masu girma wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya jefa ƙalubale ne ga ma'ana ranar alkiyama ne Allah zai kumyatar da masu bautar annabi isa ya kirawo shi annabi isa a gabansu ya ce musu ku kuka kai kace musu su bauta maka kai kace musu su bauta maka a wannan lokacin annabi isa zai ce shi bai masa an yi ba domin shi kamin ya bar duniya ba a bauta mishi ba ba a ce annabi isa allah ba ne sai bayan allah ya ɗauke sa da shekaru akwai lokacin da na san wannan yanzu na manta wani shekaru ne aka samu farkon wanda ya fara idiyayen annabi isa allah ne ko dan allah ne shine bolis ana gane da kyau ko bolis a tarsoli shine ya zo yace ya yi mawarkin annabi isa ya ce mishi shi allah ne ya turo sa shi annabi ne ya zo ya haɗa addininsa haka ko aka yi asalin shi kun ba yahude ne kuma suka ɗame mishi gindi har ya kai ga ya samu karbuwa har ya kai ga yanzu duk wanda suke bautar Allah akan tafarkin Annabi Isa yanda Annabi Isa ya bar addinin aka yi ta kashe su har sai da ya kai ga har sai da ya kai ma aka kare da dukkanin waɗanda suke akan asalin tafarki na me na Annabi Isa asalin tafarki na Annabi Isa wa za a bauta ma Allah za a bauta ma wannan shine kenan takeicen uwa masu girma abinda ma da yake nuna mana shine babu bambanci tsakanin su masu bautar annabi isa da su da masu bautar gumaka da su da masu bautar al'auran mata ko kuma da su da masu bautar gumkin mata sun na taɓa baku labarin akwai masu bautar al'auran mata ko su kuma a ganin su duk abin da ya kamata a bauta ma shine abin da ya komi daɗi suka ce ai ba abin da ya komi daɗi ba wannan wurin ba to a shi ya kamata a bauta ma wasu ka ce a kai abin da ya komi daɗi shine ruwa kenan ruwa za a bauta ma kai kai namun saniya yafi komai dadi a to kinan saniya kamata a bauta ma ko ba ku san akwai masu bautar saniya ba a wannan shine kenan ya Allah ya batar da mutum babu wanda yake shiryar da shi wa dalilus salihin dalilin da ke nuna cewa hatta salihai su ma in ka bauta musu aikin banza ne kai tura agwagwarwa qauluhu ta'ala farin Allah madaukaki ulaika alladhina yad'una wa'annan sune wa'anda suke bauta ma yabtaguna ila rabbihimul wasila wai suna nema me yake da suna ulaiikal ladina yad'una wa'annan wa'anda fa suke bauta ma su kafirai yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma kansu suna neman kusanci zuwa ga Allah ayyuhum aqrab to wane ne je kusantar da wani ma'ana su da kansu suna neman kusanci da Allah to ina za su kusantar da wani ban san ko ana gane da kyau ba mutum ne baya da lafiya yana fama da ciwon kai sai kace maka maganin ciwon kai to ai sai a ce in hutsari banza ne ka za ta yi wa mi taimakan ta mana yawa in kura na maganin zawo taimakan da ko to wannan shine ma'ana Allah kalubale ne masu ku masu bota ma shegunne ku masu bota ma wasu malumai ku masu bota ma wasu mutane su ma ha mutanen nan suna neman kusanci ga Allah ana gane ki ko laraba suka ce faqidu shay la yutihi wanda baya da abu ai ba zai bayar da shi ba ko wannan shine kenan yace wa yarjuna rahmatahu kuma su wayannan mutanen da kuke bauta ba su ma kan suna fatan rahamar Allah balle ku rika rukun su ba ku rahama wa yakafuna azabahu kuma su kansu suna tsoron azabar sa kaji wai abun mamaki yanzu akwai mutunan da in aka zo wurin shi in aka zo wajen kabarin shi sai an sai an aje kuɗi kuma bayan ka aje kuɗin wai zaka roke baka kuɗi ana gane da kyau ku ka ajiye kuɗi a wurin shi kuma ka roki ya baka me kuma kuɗin nan da ka gani a gaban shi ba su zaka doka ba tahiya zaka shi kenan wai akwai wanda yanzu a raye yake in an zo wurin shi ana neman yayi addu'a a samu albarka ko ana neman yayi addu'a a samu kuɗi sai an bashi kuɗin yayi addu'ar kuma sannan a kai ana gane da kyau ku wanda wannan shine kenan in kai in dai aka ce ma mutum kan shi ya du'a to ba da ka iya wannan shi ne kenan wa dalilul ashjari wal ahjar ma'ana dalilin da yake nuna itatuwa da duwatsu bautar su haramun ne kuma masu bautar su da masu bautar waɗancan duk dai suke qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki afara'aytumul lata wal uzza shin buku galata da uzza ba shin kun galata da uzza wa manata thalithatul ukhra da kuma manata ta uku ta daban wannan shi ake cima al-istifhamul inkari ma'ana tambaya ce ta inkari ma'ana kun ga lata da uzanna da suke bauta ma da manata dukkaninsu abubuwa ne wanda ba za su amfane su ba kuma aikin banza ne suke yi ba za su amfane su ba a ranar tashin alkiyama a gaban Allah wa hadithu abi waqid al-laythi da hadithin abi waqid al-laythi radiyallahu anhu qala Allah ya dada shi ya ce kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam ila hunain mun hita tare da manzon Allah zuwa yakin hunain wa nahnu hudata'u ahdin bi kufrin alhali a lokacin muna sabin musulunta walil mushriki na sidratun ya akufu na indaha mushrikai kuma sun kasance suna da wata wani iccen magarya da suke dukufa a wajensa ma'ana da suke neman albarka a wajen wannan iccen ana gane da kyau ku wayanutu na biha aslihatahum kuma suna rataye ta kubbansu ban san ko ana gane da kyau ba mushrikai suna da wata wani babban icce na magarya wanda duk in za su je yaƙi sai su zo su rarrata yi takubbansu ga wannan iccen suna rukun iccen ya sanya musu albarka game ga takubbansu don in su zo su cimi su ci yaƙi ko to wannan shi ne kenan ya ce yi ƙalu laha zatu alwatin iccen ana ce mishi zatu alwat ma'ana ma'abuciya wurin rataye takubba famarar na bisidratin to mu ma wata ran sai muka biya a wajen wata wata iccen magarya babba fakulla sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ij'alna zata anwatin ka sanya muna zatu anwat ma'ana ka sanya muna icce na magarya mu ma kama lahum zatu anwat kamar yadda su ma wa'ancan suke da zatu anwat ma'ana ka sanya muna wani icce wanda zamu zo mu rika roƙon albarka mu rataye ta kubban mu kamar yadda su ma mushrikai suke da me suke da irinsa a? na ji ba? tsaraka tsaraka ne a tsaraka zo a? a neman sa tsaraka kai ba adari ne amma ko? aha ni hana so ga hausa ya adarawa
kamar yan kalla eh sai su bi da ɗaukin mafiya sai su sa cikin ko na ajiyar kuɗi ko kuma sama Okay.
mai wannan da ke tsare da za ta ba da ta za ta jawo kasuwa eh tsaraka Mm, to kaji mun samu wani dictionary kinmu na hausa ya karu kenan wannan shi ne kenan to kun ga har yanzu ana yin irin wa'annan abubuwan to kun ga kenan wannan yanzu na har yanzu irin wannan darussan ana bukatar su to da suka nemi wannan ba a kawo gaba ɗayan hadisin ba domin abin da ya sama la ya kawo wannan hadisin don ya nuna akwai wanda suke bauta mami a itace ana gane da kyau ko to a sauran hadisin sai manzon Allah ya ce qultum kama qalat banu isra'ila li musa kun faɗi irin maganar da banu isra'ila suka faɗa ma musa suka ce ija'allana ilahan kama lahum aliha shi ma annabi musa lokacin da allah ya tsiratar da banu isra'il daga fir'auna sun biyo akan hanya za su tahiya suna cikin tahiya sai suka biya wani ƙauye inda su kuma mutanen eh, maraƙi suke bauta ma gumki na maraƙi sai suka ce ma Musa mu ma ka sanya mana abun bauta kamar yadda wannan suke wanda suke da wannan ba abun bauta yanzu da Allah ina abun bautan da ya tsiratar da su an manta da shi ko wannan shi ne kenan to shine manzo Allah yace kun wadi kamar irin abin da suka wadi sai manzo Allah da karshe yace da yake da suna la tattabi'anna sirna man kana qablakum aw sunnata man man kana qablakum haka ne za ku yi ta koyan irin abubuwan da Yahuda da Nasaru suka yi wannan shi ne kenan a takaice yake da suna muhallu shahid a nan akwai masu bautar itace wanda su ma itacen baya halitta bautarsu idan an ce ma annabawa baya halitta bautarsu kenan fa babu aulami waɗanda ba su ba malam yace alqa'idatur rabi'a ka'ida ta hudu ta ƙarshe anna mushriki zamanina kasancewar mushirkan zamaninmu aglazu shirkan min al-awwalina sun yi tsananin shirka da mushirkan farko mushirkan zamaninmu sun yi mushirkan farko shirka su ta yi tsanani yadda ta mushirkan me ta mushirkan farko malam na faɗin wannan maganar fa bayan shekara eh, kusan 100 gani a wace shekara ya rasu ya rasu a shekara ta 1206 ta hijira yanzu muna shekara ta nawa 1447 kinan tsirayi shekara nawa a kusan 300 dai a kusan turwa sai ko kusan shekara 300 a 201 ne zai yi a 241 eh wai kenan nace kenan ana cikin tourism cycle ko yawa kamar ni ina da yanzu muna cikin mi cycle na uku kusan karni na uku rabon mu da rabon mu da shi shine abin da nake so in ce yanzu kusan karni uku rabon mu da shi ana gane da ke ko yace mushrikan zamanin su shirka su ta hi tsananta akan mushrikan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu kuma sai mu ce mushrikan zamanin mu shirkan shi ta yi tsananta akan mushirkan zamanin su malam Allah ya gafarta mishi bari ku ji kuma dalilin shi mu ma sai mu kawo namu dalili ana gane da kyau ko yace anna yace li anna al-awwalina yushrikuna fi ar-rakha'i yace domin mushrikan horko mushrikan da suna shirka ne fi ar-rakha'i ana gane da kyau ko a lokacin da suke a cikin yalwa lokacin da suke a cikin yalwa lokacin suke shirka wa yukhlisuna fi shidda amma kuma lokacin da suka shiga a cikin tsanani sai a tsantsanta bauta sai a koma ga tauhidi a koma ga Allah ana gane da kyau wa mushriku zamanina su kuma mushrikan zamanin mu shirkuhum da'imun su shirka su a kowane lokaci ne firraha'i wa shidda a lokacin yalwa a lokacin jin daɗi da kuma lokacin me da lokacin tsanani wad dalilu yace dalili na kuma shine qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki fa idza rakibu fil fulki idan mushrikai suka hau jirgin ruwa kun san ba abun hawan da yake da ban tsoro kamar jirgin ruwa da jirgin sama ana gane da kyau ko anan ne mutum zai tuna da babu sarki sai Allah ana gane da kyau ko fa'iza rake bufi zuki idan suka hau jirgin ruwa da'awullaha to a lokacin sai su fara roƙon Allah a yanzu Allah ne za a bauta ma ba gumaka ba mukhlisi na lahuddini kuma suna masu tsantsar bauta ga addini na Allah falamma na jahun amma idan ya tseratar da su idal barri zuwa ga ƙasa suka sabka daga ruwa suka koma ƙasa idahum yushrikuna sai su koma a cikin shirkar su kenan wani lokaci ne su suke shirka lokacin tsanani to yace su kun mushrikan zamanin su da jin da tsananin da yarwar dukkan su ana me dukkan su ana shirka mu a yanzu haka ne ko ba haka bane a ka doki masu sihiri suwa suka yi kowa sihiri a yanzu yan siyasa ko dawa to ai da su duka a farko ala gane da ko don mafi yawanci dole ɗan siyasa in ga yana tsahe-tsahen nan to sai ka samu hatsabi biyan nan ita ce ita ce a gaba-gaba za ka ga wani boka ai mai gida kamata akwai wani hamshakin boka na ya kamata in haɗa ka da shi da a samu ɗaukaka a cikin kaza ala gane da ke ko sannan 'yan kasuwa 'yan kasuwa ana abin da ake akwai wani balaguro da muka yi a dama-dama mun ji wajen wani wa'azi to mun dawo daga wa'azin wanda ya dauko ne akan moto dan da magana ne muna hira da shi sai muka biyo kasuwar dole an kare gyaran da an tace ado a yanzu sai ce malam wannan kasuwar lokacin da aka hoshe ta yace mahaukata da yawa suka yi hankali ana gane da ke ku mahaukata da yawa suka yi mi suka yi hankali ma'ana yana nuhin mutanen da suka haukace dalilin sihirin da aka yi musu 'yan kasuwan da suka haukace dalilin sihirin da aka yi kuma sihirin mafi yanci ai shi dama sihiri kulla shi ake kuma turbude shi ake yi daga cikin hanyar da ke sa shi ya walwale shi ne a bincike shi shi yasa aljani in aka yi rukuya in aljani ya bayyana yace ga inda aka turbude sihirin sai an je an bi an hiddo shi an walwale shi manzo Allah ma da aka masa sihiri sallallahu alaihi wasallam sai da aka nuna mishi a cikin mawarki ina ne sihirin yake kuma bai sihirin bai hita ba sai da aka je aka mi aka bincike kuma aka mi aka walwale to lokacin da aka markade wannan kasuwar dan a sake sabuwar gini to sihirin nan da aka yi ta bincikewa da ya walwale shi aka samu haukata da yawa sun yi ne sun yi hankali dalilin sihiri da aka musu ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan zamanin mu babu zamanin da yake shirka kaman kaman wannan zamanin namu duk wani nau'i na mutane za ka ga suna shirka duk wani nau'i na mutane yanzu wai lalacewa ta kai wai hatta ɗan neman birebe da bak wai shirka suke wayan buka suke tahiya yanzu wajen buka ya bashi duk duk ya kwana wajen buka ana gane da kyau ko yalla wani aljani za a ba ya hutsari in ya rike bikin bikin ya tarbuta da kai shi ko menene Allahu a'ala ka ji wai wai back back wannan yan takardar da mutum zai nema wai sai ya tafi wajen boka wai aje kuma ba uwa ba riba ba a samu bakakin ba kuma kuma an rabu da imani mai yiwa ma yalla yan kudin shi da da ya ba bokan ma da shashafe ne su da sun ahwane shi ana gane da ke ko wannan shine kenan Allah ya nuna rahama a takaice dai uwa masu girma wannan su ne ka'idodi guda hudu wanda mala ya ce in ka gane musu in ka gane musu to za ka gane menene micece shirka to yanzu aiki ya komo a gare alike ku zano mini wannan ka'idodin ka'ida ta farko aha
sun san Allah sun shi ke azaba shi ke na na'am jazakumullahu khairan to wannan ita ce kaida ta farko ma'ana hatta kahoran da manzon Allah ya yaka a lokacin shi sun tabbatar da cewa akwai wa akwai Allah kuma shine mahalicci shine mai arzitarwa amma wannan bai sa su ami ba a musulunci dan sun rasa sharadi na nawa na biyu ana gane da kyau ko shine mi bauta ma wani da suke wanda ba Allah ba kina wannan yake na mana shi yarda da Allah kawai bai isa sai an mi sai an hada da mi sai an hada da bautarsa shi an hada da bautarsa to kuma yana wannan magana tana ƙara tabbatar mu da maganar malam domin a lokacin su kadan ne za a samu wanda ba su yarda da akwai Allah ba amma yanzu a zamanin mu fa ba ma aktaru hatta a kasashen mu nan zaka samu wanda su kai anan jami'a abdu mun in ka tai zaka yi samu akwai wanda suke da aqidar babu me babu Allah shi yasa su kawai addinin sun dauke shi al'ada ne dan kada a ce ba su yi da yawa daga cikin yan siyasar nan namu wafi yawancin su in ka doka ko mu ce akwai da yawa daga cikin su wanda aka akida su su addinin suna yi ne kawai dai dan saboda in ba su yi siyasa su ba za ta mi ba ba za ta ci gaba ba ne zaka ga mutum yayi arziki ya arziki amma har ya mutu bai je haji ba dan Allah wanda ya imani da musulunci yana da arzikin shi kuma a ce har ya mutu bai je mi ba bai je hajji ba ko a ce ba a taba ganin shi a sallar idi ba akwai yin siyasar da har suka mutu ba a gan sallar idi ba akwai wanda har suka mutu ba a gan sallar juma'a ba da abin da ya kamata ta ka'ida ta biyu na kasancewar ka'ida ta biyu shine abin da yake so nuna muna mushirikan da sun ce suna bauta ma gumaka ne da mutanen kirki da kaza da kaza don saboda su tseratar da su a gaban Allah ana gane da kyau ko wanda shi ne to mu je ka'ida ta uku a a wani a kai ta ƙarshe ce kake zuwa gari to ta ƙarshe ai dama an san kowa ita ce ita ce ya rike tunda ita ce ta ƙarshe a wajen gai aha na jazakumullahu khair babu bambanci tsakanin shirka duk inda ce ake ce ma ba uko dukkan wajja ce duka ɗaya ne shirka duka shirka ce na shine ka'ida ta nawa ta hudu kenan kada ka ce a akwai wata shirka bai dan sauki sauki bari in yi waka shirka kai in yi wata a duk uwa su dai duk shirka kake yi ta ta ƙarshe ita ce wanda kai kake so ka gani kasancewar mushirkan zamanin manzon Allah sun hima dama akan mushirkan me mushirkan zamanin mu dan saboda me dan su mushirkan wancan zamanin in sun shiga tsanani suna komawa ga Allah ana gane da kyau ko amma su kuma na zamanin mu cikin jin dadi ba jin dadi duka dai ana shirka wannan shine kenan ta a takaice abinda za mu ce shi ne abinda ake nuni da ka'idodi guda hudu shi ne ƙa'idodi guda hudu wanda za su nuna maka shirka shine na farko wai yarda da Allah kawai bai sa ka kasance bai hana ka kasance mi ka kasance mi mushiriki yarda da Allah kawai ba ta isa sai ka hada da mi sai ka hada da bauta abu na biyu shine duk wani wanda za ka kamun kafa da shi don ya isar da kai zuwa ga Allah to ba zai mi ba ba zai amfane ka ba kowane ne shi kuma wannan shirka kake yi da haka idan ka yarda da Allah to kada ka yarda ka ce sai ka yi kamun kafa da wani don ya isar da kai ga Allah kai kanka ka yi kokarin kamun kafa da Allah yake suna da kansa kai tsaye ana gane da kyau ko wannan kenan shi zai nuna mana duk wanda suke bin wani don saboda ya tseratar da su ba zai amfane su ba shi zai kore muna masu bota ma annabi isa shi zai kore muna masu bota masu shehunai da abin da ya kama da haka abu na uku shine ita shirka duka mike ce duka shirka ce masu botar mala'iku da masu botar annabawa da masu botar shehunai da masu botar waliyai da masu botar gumaka da masu botar shanu an gane ku dukkaninsu mashirkai ne abu na ƙarshe shine kasancewar ita shirka ba a yin ta a kowanne lokaci babu lokacin da za a cewa an baka damar ka yi ne ka yi shirka shi yasa hatta sihiri idan aka maka baya halatta kawar wani shiga ne da sihiri an tambayi manzon Allah ya halatta in amma mutum sihiri ya je a yi sihiri don a walwale wannan sihirin sai ce a annushratu min ash-shaytan ana gane da kyau ko shi tsahi daga shaytan ne domin idan an ce an maka sihiri ka je wajen mai sihiri ya walwale maka to kaman an ce kasuwar ɗin sihiri ta ci gaba da me ta ci gaba da ci kuma kaman an ƙara ma shaytanu ƙwarin gwiwa ne shi ta abin da suke yi wannan shine kenan duk sihirin da za a maka ka bi hanya wadda musulunci ya karantar don walwale shi in ka bi hanya ta sihiri to kai ma ka hada a cikin shirka sai a zo a yi bi babu ba a samu lahiyar ba kuma an rabu da imani Allah ya tsari akwai labarai diya da suke nuna wasu wanda suka halaka a wannan hanyar a takeicin wa masu yana ya ce tammat ma'ana wannan ka'idodin guda hudu sun mi sun cika wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ko wa sallam nan muka zo ƙarshen littafin usulu salasa wanda zai biyo baya a nan ciki ba littahi ba bayanin ta ba littahi bai na tauhidi na fiqhu ne shi yasa ba za mu yi shi ba shurutus sala amma wanda yake so mun kwanan nan muka yi dauran shi a wajen wasu mata ran ran jeudi ran alhamis muka je gaba ɗayan shurutus sala muka sharuɗan sa sharuɗan sallah muka yi bayanin a cikin odiyo guda uku wanda bai wuce in ka hada su duka odiyon ba su wuce dozer ko dozer 20 minute hakan ga ban tura cikin group ba zuwa zuwa zuwa banda gobe za mu tura su kenan wanda yake so ya ida samun fa'ida ta wancan abin da yake a gaba yana iya mi ya bibi wannan odiyon sai ya saurare shi don saboda ya samu fa'idar shurutus sala mun yi bayani mai gamsarwa a ciki kuma in muka sa pause muna ba mata damar su yi tambayoyi a ciki akwai tambayoyin da ba mu sa su a ciki ba amma akwai tambayoyi da za ku bi su a cikin a cikin audio kenan za mu ce sati na sama za mu sa sabon littafi ne littafin da za mu sa kuma shine kitabut tauhid an gane ko shine kitabut tauhid littafi ne mai muhimmanci wanda me yake da suna har yanzu a cikin littafin tauhidi ba a yi littafin da ya samu karbuwa ba kamar wannan littafin ana gane da kyau kuma littafi ne wanda ya bayyana kurakurai da yawa da muke a babu na tauhidi kenan a insha Allah sati mai zuwa shi za mu sa kuma mun ce muna son duk littafin da za mu sa mu yi kokari mu samu wannan sai sai mu na shi kyauta don a raba mutane kuma insha Allah za mu nemi wanda zai sai mu na shi kyauta in ma akwai daga cikin ku wanda yake shin zai iya sayan shi babu da shi kenan bayan mun sallah zai iya ganni sai mu magana insha Allah a samu littafin in yaso sati mai zuwa in Allah ya so ko ba a samu wanda zai saye ba za ku gan shi ana gane da ko za mu yi siddabaru ba fa irin na yan sihiri ba za mu yi ci dabar ku same shi in Allah ya so insha Allah kenan za mu cewa a nan za mu dakata alaikun salam a za kuma Allah kaina wannan gaba tana da kyau mu nake da ita kun ji a alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shirka da cewa mi fitina ana gane da kyau ko sai muka ce shirka ita ce fitina mafi girma don me yasa shirka ta kasance fitina mafi girma domin duk wata fitina da ke da kwai a duniya in dai ba shirka ba ce to duniya ce za ta raba ka misali fitina ta yaƙi in an kashe ka me aka raba ka rayuwar da aka raba ka da ita ko ka dai mutu ne fitina ta wada a cire maka wata gaba ta jikinka ko a cire ma kafa ko abin da ya kama da haka duka wannan ciwo ne kashi duka wannan duniya ce to amma ita kuma fitina ta shirka za ta raba ka da menene za ta raba ka da lahira ne wanda ita kuma ita ce alhayatu wal akhiratu khairun wa abqa ma'ana ita fitina ta shirka tana raba ka da rayuwar lahira ce ita kuma fitina wadda ba ta shirka ba za ta raba ka da menene da wani abu na bangaren duniya ne ko ta raba kama da duniyar ka gaba daya shi yasa a lokacin da muka yi wata hudu ba da za mu kai ziyara a garuruwa na mai ake ce musu bermu ƙauyuka ne wayanda kiristoci suka zo suka yi ta ayyukansu wanda aka samu wanda suka bi su to sai muka ce kiristoci sun yi ta'addanci a wuri kaza sai muka biyo da bayanin cewa mun ce sun yi ta'addanci ne ba muna nufin ba ta'addanci na a zo a ta kashe mutane a ta'addanci na raba mutane da addininsu Allah kuma ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl ka raba mutum da addinin za kon maka kashe shi ma yayi sauki ana gane da kyau ko kenan ya nuna shirka tahimi tahi shi ita ce babban ta'addanci kenan dai a yawa masu girma inda har mutum ya tsare tauhidinsa inda har mutum ya rabu da shirka to alama ce ta ya samu lamuni na cewa ba zai dawama a wuta ba kamar da muka buɗe a farkon karatunmu babu wanda zai dawama a wuta inda har yana da tauhidi inda haka na da tauhidi ba za ka dawama a wuta ba to shi yasa mutanen kirki a koda shi kokarin su su ga sun tabbatar da tauhidin nan nasu don ko ba komai ba zai dawo da su a ina ba a wuta ba sai muka ce kuma tauhidin nan tsada ke gare shi kuma hatsari ke gare shi domin magana guda za ka iya faɗi wadda za ta rusa maka ne za ta rusa maka tauhidin sai muka ce kuma me zai baka damar ka kiyaye tauhidinka lazimtar me lazimtar me wajen karatu domin a wajen karatu ne za ka ji wata magana da kake faɗi ashe ta ci karuwar tauhidi ashe tana kaza muka ce wannan shi ne zai tabbatar maka da tauhidinka Allah ya tabbatar mu da tauhidinmu ya shiryar da mu ya nisantar da mu daga shirka inda muka samu daidai Allah ya mana na alaikussalam na kuma yanzu kuma cikin alkurani Allah yana cewa mu muka yi kaza muka yi kaza yana girmama kashi to al'adar mu idan muna son mu girmama mutum haka mu girmama wani da ke gaba shi muna kuwayen shi ko muna jaku da abin ke kai misali al'adar mu ta hausa in babba ne ya jaku to yake ya halatta dan ina son girmama Allah samu da shi wani abin ya Allah ku ba ni kaza da kalmar na jazakumullahu khairan magana mafi kun gane tambayar shi shine a hausance in ana so a gidan mutum ana ce masa ku suwa ne kawai ma'aifinka ko surukinka kana ce musu su baka ce mishi kai to har Allah shi ma zaka cewa su Allah abin da yake inganta shine Allah zaka kawo shi da mufrad ko da yake me yake da suna innamal a'malu binniyat to amma sai dai fadin wannan kalmar zai iya sa ma wanda bai da cikakken tauhidi wanda bai san musulunci ba ya iya tunanin ai su Allah masu yawa ne ko bagwari ita na kai Allah ma ba guda bane ashe su da yawa ne ana gane da kyau ko shi yasa idan kuka duba ba a taba samun inda manzon Allah su ni dai a sani na a dan karamin ilimi na ban taba shi inda manzon Allah ya kira Allah da jam'i ba ana gane kitu sai dai ce rabbana ubangijinmu ba su ubangijinmu ba ana gane da kyau ko wannan ni dai abin da na sani kenan a babi na bada labari Allah shi da kansa yana yana jingina ma kansa kalma ta jam'i inna nahnu narithul arda ana gane da kyau inna nahnu mu musu Allah shi Allah yana girmama kansa da faɗin wannan amma kai in zaka faɗi kenan ba rashin ladabin idan ka ce ya Allah kai mini kaza ba ya Allah ku yi mini kaza ba a'a ka bar shi yanda yake ana gane ki wannan shine muke suna magana mafi inganci wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب kenan sati mai zuwa zamu kula waɗanda muka ga suna lazimta gaskiya su zamu ba littafi ka aka da zo a ba mutum littafi kwana ɗaya kwana biyu baya zuwa ana gane da kyau ko kenan in mun samu littafi insha Allah zamu lura da wanda suke halarta su ya kamata mu ba littafi wassalamu alaikum wa rahmatullah wa iyyakum